cewa wannan yankin na ma da shi ne da shi da wakil da wata shi da shi da ku a wannan yankin shi wannan shekara ta biyu da su da su da su da su da su da muna tare da ɗan'uwa malam kowar shi zai wanda ya zo daga garin kaduna domin ya ainihin gabatar da haɗa mai lafiyar abubuwan nagartar alaƙa kawai malam umar yana zaune tare da kuma insha Allah shi da yan rakiyarsa akwai malam nura abubakar da malam ibrahim shehu iba da kuma malam muhammad sani musa wannan tare da kuma akwai shugaban majalisar dattawa ta dawar salafiya wanda shi ne ne jagoranci wanda zama ala ya alkoli su kuma da kan jara ne salafiya wanda dogari a dogari wanda sanadiyar aure da ɗiyansa za ta yi gobe sha ba hafsa dogari da angwata mutum hussein shi ne munasabar wannan ainihin wa ta'ala dan na cika wani su ba ina gabatar da malar kowar su zariya wanda shi ne zai gabatar da wannan muhabara yana da awa da yi insha Allah da muke fata cikin da zai gabatar da tattaunawa da kashin wannan kasashen Allah ta rabu in ne kasa da aka bai laifi ba ko ba da ke shiga wannan zuri abin da ta wani ko an Thank you. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم مع البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode ma Allah madaukakin sarki da ya hada fuskokina da naku a wannan rana mai tarin albarka ranar Juma'a yau kamar yadda Dr. Asgar Hafizahullahu ta'ala ya faɗa muna 26 ga watan Shawwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da 27 ga watan biyar shekara ta 2022 a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan cibiya mai dauke da dimbin tarihi da daga tutar sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kainuwa da shar Allah ko inda tana da suna take na biyu sai mu ce murucin kan dutse baka fito ba sai daga shari'a Allah ya ji kan manya da rahama Allah ya ji kan malam awwal albani da rahama Allah ya kyautata makwancinsa Allah ya karbi shahadarsa Allah ya ji kan dukkanin malamanmu na sunna mu da muke bayan su Allah ka tarfa mu garin mu nono mu ma mu neman mu ta cimma samu cikin rahama lallai wannan muhadara muhadara ce wanda take hade da zumunci kwarai da gaske kuma na ji daɗi da malam har ya gama magana sai ce ina zaune a Kaduna domin da yawan mutane suna cewa wai na gudu Kaduna ni ban gudu Kaduna ba cibiya ta na Zaria kuma ba mamaki na kusanta Sharoko matsayina ma in dawo gida gaba daya to Allah madaukin sarki ya sa mu cikin waɗanda allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana wannan aure aure ne namu gaba daya wanda za a yi inda aure ne na shugaban mu wato auren diyarsa sannan kuma aure ne wanda zumuncin addini ya hada kuma zumuncin addini ya fi zumunci na jini kamar yadda muka sani don haka muna roƙo Allah ya sanya mu wannan aure albarka kuma Allah ya ba su zuriya ta gari wanda ba su yi ba kuma Allah ta'ala ya ba su abokan zama na gari wanda suka yi Allah ya musu albarka ya zaunar da su lafiya. Malam ya faɗi matashiyar haɗuwanmu a wannan yammaci shi ne sabubban nagartar alaƙar aure. Kun ga al'amarin aure da mun sai na da faɗi. kuma da yawa an shayi wa'azuzzuka akan abin da ya shafi auratayya tun ba yau to amma la'alla kalmomi sukan bambanta gwargwadon irin manufan mai magana da irin waɗanda suke saurare da makamantan wannan sannan kuma na biyu maimaita alkhairi shi ma alkhairi ne mai zaman kansa saboda haka yana da kyau mu ƙara fahimta a karan fari kafin mu fara magana za mu kalli aure ne ta fuskan addini ba fuskan al'ada domin dukkan kusan wani mutum mai daraja a kan kasa ta wannan hanya Allah madaukakin sarki ya kawo shi kan kasa in ban da wasu tsiraru daga cikin annabawa ko manzanni da Allah ya zaɓa ya kawo su ta wata hanyar ta daban wanda kuma wal andaru la yafas saboda haka ashe wannan zai nuna mana cewa kula da al'amarin nagartan aure ba karamin abu bane saboda da yawan mutanen kirki da ka gani a ban kasa a yau to nagartan aure ne ya haifar da su kuma da yawan mutanen da ake ganin ba nagari bane gurɓatattu gurɓatattu a cikin mutane to in ka duba za ka ga tun daga gurɓacewar al'amarin aure rashin nagartar aure shi haifar da rashin nagartar ɗan adam saboda mutumin da ya taso a cikin gidan aure irin tarbiyyar da ya fito da ita ‘yan kaɗan ne suke iya canzawa daga asalin tarbiyya da suka samo daga cikin gidajen to idan ku har haka ne kwa musulmi babu shakka tabbas dole ne mu baiwa al'amarin nagartar aure muhimmanci kwarai da gaske sannan daga cikin dalilan da zai ƙara nuna mana muhimmancin wannan maudu'i shine yawan mace-macen aure a cikin al'umma idan ana raba katin auratayya za ka yi ta farin ciki in ka je masallatan juma'a na taɓa zuwa sultan bello a kaduna aka ɗaura aure guda 63 ina zai tun ina ɗaga hannu a addu'a hannun goma kawai ina zubum na ƙosa a gama in samu hanyar fita da na fito sai wani kira ni daga Gombe ce su kuma sun daura guda 288 a kofar fada mai martaba sarkin Gombe. Kaga wannan har ko shaka babu an rage adadin masu siyan indomi a kan kwanta. Za ka yi farin ciki kwarai da gaske. To amma ko kun san cewa da za ka je kotunan mu kuma ka ga yadda ake zabar gadon mutuwar aure sai ka ji kamar ma kar kai auren in baka yi mace-macen auren da ana buga katin mutuwar aure to da ina ga hawan jini ya ƙara yawa a cikin to me yasa babban dalilin tunda nagartan alakar aure muka ce ba nema ake magana a kai ba yanzu mu tsallake wata gaba ita ce gabar neman aure Adam sallallahu alaihi wa sallam dama ya riga ya zaɓan ma namiji irin matan da ta dace a aure ya zaɓan ma mace irin matan da mijin da ya dace ta aura a cikin hadisin Abu Dawud din mun wuce wannan ba shi da mu magana a kai ba yanzu zaman ne in an zo abinda ba shi ke ce ma yau da gobe sai Allah to shi ne za mu kalla ya za a yi yau da goben nan ce kyau wasu hanyoyi ne za mu kuma kamar yadda na faɗa madubin dubarudin mu ita ce sunnar farin jakada sallallahu alaihi wasallam tunda annabi sallallahu alaihi ya gaya mana dalilan da duk mutane suke aure domin sa kuma ya fifita addini ya zanto shine wanda in an zaɓe shi ake samun rabauta a tare da ni zan kokarin takaitawa kwarai da gaske akan gaɓuɓɓan da nake da hange akan wannan maudu'i da aka yi magana a kansa wanda nake fatan insha Allah ta'ala ba za su iya gamsarwa gaba ɗaya ba amma la'alla a rashin ruwan alula za su iya wadatarwa idan an yi taimama ma'ana zan faɗi wasu ɓangarori ba don na iyakance su ba sai don la'alla su ne abubuwan da Allah mulkin sarki nufaci tunani na ya je kansu kuma yi magana a kansu. Yan wa musulmi abu na farko da ke sabbaba nagarta a cikin auratayya babu kamar mutum ya zamto yana da alaka mai karfi tsakaninsa da mahaliccinsa. Abu na farko kuma mafi tsada da ke sa kowane aure ya zamto yana da nagarta shine zamto a wannan gidan auren da mijin da matan zan rinka tafiya da kuke biyu ne. da abin da zan faɗa zan faɗi janibin maza zan kuma faɗi janibin mata sau da shi aure dole sai an samu abin da su malam kabir ke cimma equilibrium ko an samu daidaito komai ya yi balan akwai ɓangaren da aikinmu ne akwai ɓangaren da aikin mata ne akwai kuma ɓangaren da taho mu gama za a yi kowa sai ya ba da gudunmu to wannan gaba ta farko gaba ce wanda dole in dai ana so aure ya samu nagarta dole sai an zo akwai alaka mai karfi tsakanin ma'auratan nan da mahalicinsu alaka mai kyau tsakaninka da Allah yana sa gidanka ya zauna lafiya yana sa Allah ya kaunaci ma'auratan kuma ya tabbatar da aure ko ba a shirya masa babban dalilin da zai nuna mana wannan shine idan muka kalli asar din da yazo na ummuna hafsa radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai matakin da ko yayi nufin ko ya kai gama ya sake ta sakin da bai kai uku ba kafin ta gama idda batun maganar ta bar gidan sai gashi Allah mulkin sarki da kansa ya aiko malaika Jibril din daga sama yake cewa a maidana na hafsa ɗakin ta dalili kuwa shine ma'ana Allah na bikonta shi da kansa la ilaha illallah yanzu dan Allah ko limamin juma'a unguwar ku ya kishin ka ya bikonka wallahi mutunci dai kan ka samu mutunci a idan masu mutunci a idan masu mutunci to alle a ce ba sahabi ba wanda su ne manyan mutane Allah da kansa yana bikon na na hafsa ya ce a maida ta ɗakin menene dalili a dan gwalagwalanta ne a ba su bane tarin dukiya ne ba su bane dangantakarta ne kwarai da gaskiyar dangi ce amma wannan bai isa ba domin mahaifinta shine sayyidina Umar radiyallahu anhu amma sai Allah ya fada dalili ya ce innaha kanat sawwamatun qawwama dalilin da za a maida ta ɗakin ta daram ta zauna a zauna lafiya gidan yawan azumi da yawan sallan dare ne ya haifar mata Allah ta'ala bai haifa ba ba haife shi ba daga cikin hikimar shine ƙara nuna maka bai da alaka da kai sai ta hanyar ka bi shi kawai in dai kana sa abin wurin ka to ka bi shi in ko ka saba ba zai gagare ya saba maka to ta bi shi sai Allah ya gyara al'amarinka ba ma aljanna ba har gidan auren ta yace a maida ta ɗakin to sai wanda ya zanto babban alaman da ke nuna ashe in dai ana so gidan aure yi nagarta to a bi Allah a gidan amma yau ina tunanin matan me yake zuwa gidan bokaye suke tafiya mu a garin mu mun ga a Kaduna mun ga matar da ta tona kabari ta sa laya namiji ta aika cikin dare ya tona ya gani da yau kila sun ga wannan bidiyon a unguwar mu abin ya faru karshen magana ke ni na san makabartan da abin ya faru an tona kabari an bizna laya ko da mai gadin makabartan ne ihu suka gudu suka ja mota suka tsere da ya zo ya haska kabarin laya ce da kibiya bakar kibiya an kona ta da kunama baka an huda layan sannan aka huda kunama aka bizne a kabarin mamaci ko laifin mai musu ko yaro kuma layar da hausa aka rubuta ta da ya farke gashi nan ya Allah ka raba alhaji wani da hajiya wance kamar yadda ka raba ma'abocin kabarin nan da rayuwarsa ne kike ne manzanki sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta kuɗe zuwa gidan boka ya raba ki da rahamar Allah to nagartan aure na samuwa ne da bin Allah duk in ka yadda Allah ya zanto shi ne gasar ka to babu mai saba maka duniya shi ya zauna lafiya to wannan ya shafi namiji ya shafi mace ya zanto akwai alaka mai kyau mu mazaje kuma wani lokacin tsoron talauci ke samu rusa gidajen sai mu auka wa haram Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga mai tsawa yana tsawa mutumin da ke tsawafi a Ka'aba yana kiran sunan ubangiji mai girma a wuri mai daraja amma annan salatu ya ce ya za ya karba addu'ansa abincinsa haram abincinsa haram an ciyar da shi da haram duk suwa suka yi masa wannan iyayensa gidan aure babu nagarta kenan a gidan ba shi ya kamata mazaje su masu san da wani don halal ta yi wahala ba lasisi ba ne na mutum ya ci haram idan mutum zai tsaya ya bi halaliyar sai da Allah ya kamata da sannu Allah zai bashi mafita cikin duk abin da Allah ya kaddara arzikinsa ne wallahi sai ya zo mishi kafin ya bar duniya nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya haka Allah ya faɗa dan haka yan uwa musulmi wannan gaba ita ce gaba mafi tsada a cikin dukkan abin da zamu faɗi kuma ina fatan ko zamu faɗi abu wani abu bayan wannan ya zamto kun kudurce wannan a ranku ku sani cewa duk bawan da kaga Allah ya taimake shi ya ci nasara to wallahi bai yi sanyin jiki ba wurin bin Allah sai da yi da gaske a gidan aure ko a sauran rayuwa wallazina jahadu fina Allah ce lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama al muhsinin to da haka sai ka tashi ka kyautata sannan kai ma Allah ya kyautata maka abin da zaka gani Allah ka ba mu iko riko da wannan gaba abu na biyu shine daga cikin abin da ke kawo nagarta a aure shine kowanne daga cikin ma'aurata ya san abin da dan uwan zaman sa yake so da wanda baya so saboda su mata sutura ne gare mu ko shakka ba duk girman mutum bai da mace wani malami ya ce sai kaga ya faɗi kamar buhun karawa ko haka ita ma mace duk matsayinta a ce ba ta da aure sai kaji an fara nuna ta ana zurfi ana kananan mangana Allah kadai ya sani je mage wa ya san abin da ke koyi kaga babu dai mutunci a ciki to a zamantakewa mu an zo kuma dole Allah ta'ala ya yi mu mutane masu zukata da tunani mabambanta juna a ɗabi'ance abinda wani ke so ba lallai ne wani yana so wani akwai nau'in magana da aka yi masa zai ga an yabe shi ne wani kuma aka yi masa ita zai ganta a matsayin raini to yana da kyau na farko mace tunda ita ce mai bi ta fara fahimtar me mijinta yake so menene kuma baya ta fuskar magana tunda dole za a rinka magana kuma za a dade ana yi tunda ana fatan a daure tare shi sannan me yake so har ta fuskar tufafi da abincinsa wannan abu ne da ya kamata kowanne ya fahimci na juna shi ma namiji ya fahimci menene mace take so da wanda ba ta so Allah ya kara ma wani malami lafiya yake cewa duk wanda ya dauki diyarsa ya baka kamar ya ciro hantarsa ne ya yanka wani kaso ya baka yana son diyar nan yana kaunanta bauta ne yasa ya wanke ta mika maka daka duk wanda ya baka aure ya mutunta ka ya girmama ka a rayuwa to in sun zo sai ka kalla akwai a samu fahimta me take so ta kiyaye mata mai saba ma Allah wannan shine alamar cinyewa shine alamar burgewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama da iyalansa yana wasa da su yana yana kyautata musu har in wata cikin su ta rashin lafiya ta ce kaina na damuna ya ce wai kanki konawa ni kin jinawa kaman zai fashe wai dai ya sa mata abin da za ta ji kai ana tare kuma ana tausayin to idan aka samu wannan abin da zai biyo baya shine kowa zai bude ma dan uwansa zuciyarsa to dama aka samu dungu a zaman aure to an fasa nashin nagarta dole biyo ba za a yi ta rikici ne karshe kuma a zo a faɗa ma abin da ba shi ake fata ba to sanin abin da kowanne yake so a babin auratayya yana da matuƙar muhimmanci don shine mataki na farko da zai yi shimfiɗa a kan zamantakewan da zai biyo baya in na ga in ta gane me nake so ta kiyaye na gane me take so wanda dukkaninmu abin da muke so ko muke ƙi din nan sharaɗi ya zanto ba saban Allah ba idan an samu wannan sai in bina ta ita binawa lallai an samu wannan shine zaka ji abin da wata ake cewa wai in ka ji shiru a gidan aure to akwai lafiya ne a gidan duk gidan auren da ka ji ana wancan ko watan ta uku ko gida ba ta ko ba da gidan babu daɗi da kun gazariya da kun gazariya da koke da korafi da rikici don an ji shiru a rinka addu'a ne Allah ya zaunar lafiya ba a yi leke-leke a fitar da kuma gulma da annabimanci da zai zo kuma ya kashe zamantakewa ba abu na uku daga cikin abubuwan da suke taimaka ma zamantakewar auren wa musulmi shine mutum ya iya sauka ga barin wani abu wanda ko da ran shi na so wanda ɗaya daga cikin nau'in ma'aurata shi baya so amma wannan abu ya zamto kamar yadda nake faɗa ba saban Allah a cikinsa idan aka zo aka zauna ko ta fuskan abinci za ka ga wani lokaci kai ga abin da ba kai baka damu da shi ba yanzu sai ka shigo gida sai ka gama ta taimaka wani abu dan sululu ake ce mai ko dan sululu kaga an yi shi da kaman talge ga wani abu mai kaman kwallon kwallon boris an shafe shi da mai da yaji ila kuma kai kaci wani ya kana bukatan ka gasa fara ne miyar taushe kai yi da kyau kai hamma ita kuma na kila ba maki tana gani ta kyauta ta maka za a iya samun wannan to ba daga shigo ka lakace ka ga shirman banza ko ka ga mahaukata haka wani zai iya ciya a'a sai ka sauka da kan tunaninka ka ce oh to ba ni in biyar da yake kila ko baka da niyya ka danna naka ce to sai dai matsala na ina da alfa ina ma in zaki gaba ne ki dan hada min da kaza an gaishe ki gimbiya an zauna lafiya yanzu wani lokacin ma dole ka sauko daga abin da gaje yin ne dole ka hakura mun haɗu da malam Tijjani Ahmad Guruntum ina ga wata ɗaya da ya wuce ba tare da shi ce mai naji bidiyon shi da yake karatu na san da yawa sun ji shi a nan matansa uku ne ko hudu ya ce yana shigowa gida sai ya sallama ya fita sai ya dawo a lokacin da ba tsammanin zai dawo ba ka san kakkarin ka yin spy amma dai yana da daɗi wata ranka ɗan cikibus da abin da babu shiri saboda ka samu wasu bayanan da za ka sake ɗaura bel ya ce yana shigowa gida sai ya ji ya sallama ba su ji shi ba duk suna can kicin suna girki shine sai ya zaga ya ɗauki tabarma ya shiga inda yake karatu ya kwanta a garejin motsi to daga nan ba su san yana nan ba sai jiyo muryar ta ta zo da ne tebur ta ije abinci sai take ce ma sauran wance take na haka kika cika yaji a abincin nan to wallahi yau zaki sha'in ina in ya dawo gidan nan ba zaki sha'in ina manya masu gari wanda suka kora annabi masallaci wata guda duk tsawon gemu ka ba zai gagara su yi maka ba kai ba eh Allah ya bar mu tare cikin aminci to shine ya ce oke ashe shi ne ina ne masu na shi na gida ya ce saboda yana da ulsa ne shi yasa bai san yaji ba Allah shi ne da suka zo suka kawo abincin muna magana akan tanazuli ka sauka akan wani abin da ranka na so kai hakuri ka sauko da dan samu daidaito a gida ya ce wallahi yana ci abincin zufa na keto mai yana godiya suka zo suka yi tsuru kamar suna wani abu jira suke su ji an yi ina an yi fada ya ce ya shanye ya tada filar da kyau shi ne sai wace gari kuma ɗayansu kun san su haka ta kyau sun latsa shi kuma an dawo za a ƙara taɓa shi ya ce sai ɗaya ta shigo take cewa da shi baban wane ce na ta ce oh ni ko abincin ce ya yaji amma ban ji kace komai ba sai ta ai ba na so ne in yi inkina algabar ta malam to haka za ka yi ta yi in ka fito filin daga ne kake sadauki kana ofis kai zaki in ka koma can matakin su zaka sauka dai a wuce wurin in ka ce zaka dauko li kulli makalin makal wa li kulli makalin makal a ko ina kana da abun fadin sai nan da maganar jihadi muke yi ai ba za mu kawo aya ko ɗaya da za ku buɗa koran ku ba sai dai kawai mu kawo su fatin ru a ta tashi illa kan firu ko su za mu ta daukowa to amma gidan aure ba battlefield bane ba filin yaki bane wuri ne da ya kamata a samu zaman lafiya daga cikin abin da na manta ban faɗi ba shine daga cikin muhimmancin wannan maudu'in bai kare akan miji da mata ba wanda suka fi moriyar nagartan aure su ne ƴaƴan da ake haihuwa ƴaƴan da ake haihuwa su ne beneficiaries na zaman lafiya da nagartan gidan aure domin in ba a zauna lafiya ba to sai kaga ya taɓa karatun yara ya taɓa tarbiyyarsu ya taɓa kaza wance bai taso mahaifiyarsa na gidan ba wanda bai samu kaza ba shi ya janyo masa kaza duk sai kaga wannan ya faru to samar da aure zan tuna da nagarta ƴaƴa su suka fi kowa amfana da wannan abu shi yasa dole ka rinka haƙuri a wasu abubuwan ko dan ƴaƴanka su amfana ke ma dole ki yi haƙuri ko dan ƴaƴanki da kike kaunan su su ma su amfana dan haka yawa musulmi wannan shine a daga ciki gaba ta hudu daga shawar da suka haifar da nagartar aure shine mutum ya zamto yana bayyana abin da ke ranshi ba tare da boyewa ba ta hanyar da ya dace idan an zo zaman aure ko da an daɗe da yin auren kila da yawa na samun matsaloli namiji bai shirya ba sai dai gama ta kawai tana wasu abubuwa a gidansa ba za ta zaman lafiya ba saboda shi namiji shugaba ne kuma Allah ya ce a bi shi in dai ba saban Allah ne abin da ya zo da shi ba to namiji ya gama ta kawai tana to tasarrufat a gida tana abubuwan da ranta ya so dole inda ya amsa sunan namiji sai ya taka ki ya nuna miki cewa shi ke gaba da ki to a wannan lokacin ya zama wajibi kenan ashe kafin ki sai ki rinka neman shawaran shi ko izinin sa shawara idan abin naki ne mallakan kanki ne sai ki nemi shawaran shi idan ku abin ma da yake haƙƙinsa ne wannan dole izini zaki nema kafin ki gabatar da su to haka shi ma namiji yana da daɗi wasu abubuwan a rinka tattauna su da mata wasu abubuwan wanda yake daidai da hankalinsu da tunaninsu da za su iya ɗauka saboda su mata suna da wani daɗin sha'ani guda ɗaya kuma suna da matsala guda ɗaya daɗin sha'aninsu shine duk matsalar duniyar nan da ta ci ma tuwo a ƙwarya insha Allah ne za ka tattauna ka da mace to kafin ka gama shan ti a kofi tana iya baka mafita sun fi biyar amma fa da sharaɗi kare shafe ta matsala in ko ita ya shafa to nan ne matsalan zai zo domin lokacin da za a yi sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sahabbai su aski din haka abin da ya faru ya faru ya ce su yanka hadaya abin da ya faru ya faru an kalinsa ya tashi ya shiga gida yana faɗin maganganun da yana jin tsoron kar Allah ya fushi da sahabbai wanda ta fara majalisar ɗinkin duniya ta lokacin gaba ɗaya mace ce saboda ita ta kwantar mai da hankali shi kansa a karan fari hankalinsa ya nasu a jikinsa sannan na biyu ta ce mishi ga yanda za ka yi ka je ka yanka ta ka dabban kai aski za ka gane in suna ma biyayya ko ba su maka an kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yayi ne ya faru kowa biyayya yi waye warware wannan matsalar mace daga cikin gida amma kuna kuma sane da kristan da su suka kore shi masallaci kwanan shi 29 da matsalar ta dawo kansu sannan kuma suka ce masa ya yi ashirin da tara ya dawo ta ce me yasa ba kai talatin ba alhalin bai ta ce mun sha bakar wahala da baya na saboda an janye tallafi to wannan yana daga cikin abin da ake bukata mutum ya zamto yana da buɗe zuciyarsa ga abokin zamansa a samu fahimtar juna ita fahimta ba auratayya ba hatta a zamantakewa namu na yau da gobe idan akwai fahimta za ka yi mamaki ko saɓani ya shiga tsakaninku da mutum wasu wanda suke da karamci sukan iya tsayuwa inda Allah yake so. Na san mutumin da a Kaduna ɗan kasuwa ne, wani ya zo zai siyayya a shagonsa, a rumfansa, sai ya ce ba shi da abin da wannan ya zo siya. Sai ya ce mishi amma ga wani shago can a gaba na abokin zamana ka je ka siya a wurin shi, kar ka je wani wuri nashi yana da kyau kuma zai maka sauki saboda kayan shi tsohon kaya ne. sai ce a tun da haka ne ni ka je ka siyo min riban saman ma sai ka rike na baka amma ka karɓo min a wurin sai ce a yayi ne ke ce a yace me yasa yace ni muna rikici da shi dan Allah ku ja insani yace ni muna da sabani da shi muna rikici da shi amma ka je ka siya kayan shi yana da kyau me ya kawo wannan inshirahu sadr inshirahu sadr to irin wannan ana son shi a gidan aure wani malamin mu yace sun kai ukun dare mu tana rikici da matan shi amma da ta fahimci yunwa ya dame shi ta dafa mai indomi ya ci da kifi da kyau ta ce ka goshi ya ce ce ta ce to mu ci gaba a ci gaba wallahi ka yi faɗa mana ya ce ta dafa mai abinci ce kuma a ci gaba daga inda aka tsaya manyan mu kenan ko Allah ya shirya mana to saboda haka ana son mutum ya faɗa abin da ke ransa malam nura ya tashi a nan da yana nan zai faɗa muku mutumin wani ɗalibi ne a ya aure ya ce malam na ce na kamar zai kuka ango ne ya ce nina cikin matsala na ce me matsalar ka ya ce wallahi aure na yi ni Allah ya zuba mun ci ya ce ina da ci sosai don Allah ya ban lafiya na ce haka ake so maza ke ya ce to amma matsalar matansa ita da ta zo ina sattin tukwane da mata ke zuwa da shi ya ce lamba shi da ɗan mutsulin nan wallahi shi take ɗan kwace mana abinci ya ce ni kuma kunya nake ji sabon aure ne ya ce in na goma shago sai na ƙara filet biyu a kan wanda ta bani sai na ce to kai yankan kusa ne yanzu lokacin yadda ake yanzu hunna libasun lakum wa antum libasun lakum ai sai ke ya je ka zauna da ita kai mata bayani za ta gane wallahi sai da yazo godiya ce malam ta dawo nan batu a tukwanan nan ta dago daga 6 ta dawo 2 ta dawo mai girma to ana buƙatar fahimta fahimta za mu zo babin sirri gaba kaɗan so wannan shi ne abu na ɗan uwa musulmi na biyar shi ne maganar sirri kamar yadda na faɗa aure na buƙatar sirri ƙwarai da gaske ga ɗiya mace ki sani idan ba ki da sirri a gidanki to ki sa ki gaya ma auren ki kin sa mishi ranar mutuwarsa nan kusa ko nesa ga ɗiya mace idan ba ki da sirri a gidanki ku riƙe wannan ki sani kin sa mu auren ki ranar mutuwa a nan kusa ko a nesa saboda ban taba ganin mace da ba ta da sirri kuma auren ta zan ko nagartaccen aure ba ban taba ganin ta ba a duniya kuma yanzu an jirabi mata da wannan fitina musamman zuwa social media wata wallahi har yanda ta kwanta da mijinta sai ta gaya ma kawayenta a group wallahi al'azim suna yi suna yi ni na san matar da ba suna cewa datti habibati wane ne ustazan mu ce habibati ko su kuma su ce datti da haka suke yi komai ki kwashe ki fada a'a malamai sun ce an miki kunni biyu ne saboda za ki ji da yawa an miki baki daya dan kaɗan ake so ki faɗi ba duk abin da kika ji da kin faɗa mata ce ni na santa ce aure mijinta Allah yana samu Allah ya doye rabe shi ko sa Allah shi ke dawo mai arziki in yau da shi dole wata rana sai an nan taba ka an nuna maka kamalar fa ba taka bace ta Allah ce to ya shiga irin wannan yanayin komai na ta sai ta kwace ta kwace ta gaya mu aminiyarta ita kuma aminiyar ta zo ba ta da aure sai ta ga to ai ita matsalar da ya koro ta ga gidan mijinta da wannan ne matsalar ta irin wannan wallahi ita bata ma san matsala a duniya ba to in takaice muku magana wallahi sai da ta auri mijin wannan matan na farko haka ta zo ta zaune da tabbaci ya ce ita wadda ba ta da sirri Allah ji ga sadaka manzo sun fita da rama ba dan sun mutu ba na ambata tabbatar ne ba dan ina nufin abin nan ba amma ina son ga muku yadda take magana ne in ta ganka yaro karami yana gara kaya akan hanya kaya wannan na yara yana wasa sai ta ce mai kai taho taho taho yaro wance sai ta kira sunan kawai ta ce ta ci amana wane yayi amre mijinta sai ta kira sunan mijinta ce yayi amre ya amru aminiya ta wacce ta ci amana ta zame akan titi me ya ja mata rashin sirrinta ai duk mutumin da kirjinsa bai iya rike masa sirrin rayuwarsa ba to kar ka zargi wanda ya amfani ya cutar da kai da abin da ka kasa rikewa na sirri a zuciyarsa duk wanda ka gani a duniya yana da tasa matsala kawai bai fito ya faɗa bane kai ne da baka da wayo da dabara kake ta tona ma kanka asiri shine bambancin don haka wani yana daga cikin kwa musulmi sai gaba ta shida shine zo mu zauna zo mu saba dole wata ranar ana zaune kowa kika aura kowa ka aura sai ta saba maka wani malamin mai ya zo ya ce kai shi mata na ba shi tsoro malaminmu ne na haddan ƙur'ani ya ce yayarsa ce ya je gidanta suna zaune a falo sai ta ji ƙaran motar mijinta ya shigo sai ta ce mishi yaro bari ka gani an dade ana zaman lafiya gidan nan an dade ana zaman lafiya ya isa haka ne ya kamata a taba da Allah ya ji wallahi ta ce mishi tace bari ka ga yanda ake yi ya shigo da leda da tsayayya ita yi ma tsayayya wallahi ya ce ba a minti ɗaya ba ta jagula mai lissafin da sai da ya koma ya ɗauki motar sa ya fita ta ce mu kenan ta ce mu ake gaya ma don in ka je gida ka sani ka ga amma ka yi haƙuri ni ko na ce amma da ka ce mata tafi a hankali saboda yanzu masu farauta a waje sun yi yawa eh akwai mafarauta inda ana zaman lafiya to yanzu ka'in da na'in ake da yana daga ciki abin da ya kamata kiyayewa hatta abin da ya shafi nau'in can abin da mutum ke so abinci ba ya shiga ciki abinci ya shiga ciki wasu mazajen suna cikin ukuba wallahi ko shekaran jiya sai da ne wani tunani a Kaduna tafiya nake duk kusan restaurant ɗin Kaduna za ka ga tarin manyan motoci da yawa an zo ana cin abinci ka ga mutum na cin abinci kamar ya kwana da yunwa kuma a garin yadda ba bako ba ne duk kusan manyan restaurant ɗin kaduna na ba ku asamin ɗan kaduna ba san zariya ba ka je ka gani allah ya baka dama daga bayan magariba bayan la'asar da ake tashi ofis ko zuwa isha'i ka zaga wallahi mutane masu kamala masu kamala za ka ga a restaurant galibi suke cin abinci to ɗayan biyu ya faru kila laifin mazajen ne nima matan uzuri kila wani namijin ɗabi'arsa haka take kuma bai kamata ta zama haka in ɗabi'anka haka ne sai ka ji tsoron Allah kai namiji ka gyara amma zato na mafi rinjaye ɗayan biyu na faruwa ko dai mata ba su iya girki ba dan wajen ce maka girki kamar an wanke kai kuma da kane muka yi magana ka fara kumfan baki ya kamata mata su fahimta duk sanda fa kike ma mijin shi irin wannan wallahi kina tallata shi ga wata waccan wanda bata kai ki ba ita za ta dauko abinci tana rangwada ta ije mai a restaurant ta duka ta gaishe shi ya biya ta yi godiya ta share inda ya aje plate ta kawo mai ruwa ya biya kuma ta yi mai discount kuma tana mai murmushi kirjinta a waje ke kuma tun can ya zo gida ya haddace daurin kirji zanin da kike daurin kirji ya san shi kwakwalwar shi ta haddace wannan zanin ai bai siya ne tsafta daban talauci daban mutumin da yake mara tsafta ɗabi'arsa daban take ko ka ba shi duniya da abin da ke cikinta sunan shi kazani wallahi ba zai yi ba dangwaliyar ba yadda kasan dangwaliyar ba su matan na zama haka don haka yana daga ciki farauto tunani da dabara aikin mata ne tara cutarwa da ƙarfi da dukiya aikin namiji idan namiji zai kama miki gida zai biya haya zai kawo abinci ke kuma ya dace ki iya sarrafa abincin nan kuma ki tausaya mishi wurin sarrafawa sannan ki zanto mai jan hankalin yanzu iyayenmu na da an ka kawo buhun gero sai ka ji sun ce me kake so a yi da buhun gero ba dambu ne ko kunu ne ko tuwo ne sai ka ce za a iya abu hudu da gero to muku yanzu indomie generation wallahi ka ce ma wata yarinyar gero yanzu algaba ta mana mana ya gyara zama sai inda Allah yi da ni wani bawan Allah dawa aka ba shi zo da shi gidansa yana da rufin asiri yana shigo da dawa ba tun kanta san me zai yi ni da ka ce da za a kawo mun dawa gida ya ce ala ba ki hakuri ya ci gaba da tsaftar shi ne wanka ya shirya yana fita ya ce mai gadi ya sa mai buhun dawan nan a mutum mota ya sami shi ta ce a to ya gaba yana fita sai je kai ma iyayenta kyautan buhun dawa kuma da ya dace yana so su je su gaida baba tun ka ɗauke buhu a tsakar gida suna shigowa sai ta ga buhu a tsakar gida ta gane su waye jakula haka yi mata wallahi suka yi mai godiya suka ce ki sa mishi albarka ya kawo mana buhun dawa Allah ka shirye mu ya Allah dan haka gaban mu ta shirye kuwa musulmi shine in an samu sabani yayin da wani ke magana dan uwansa ya shiru in ita ta hayyaku duk girman rawanin ka mata lafiya ta gangare ba idan Allah ya taimake ka mu dai Allah ya taimake mu Allah ka ƙara mana taimako matan mu ba taba mana wannan ba kuma Allah karka ba su iko yawwa masu kuma tuban mu Allah idan ran wani ya ɓaci yana daga murya kai shiru in ita ke yi kai shiru so da yawa in ka biye ma mace sanda take yi za a lalata goma ɗaya ba shiga kassara ta za ka yi dan ƙarshe ta za ka fi kowa cutu to sai ka nuna kai namiji ne ka samu yalwar ƙirji ka kyale ka kai haukarta ta gama in kana ga za ka rama za ka iya rama cikin ruwan sanyi akwai anko a gaba aiko ba kana sayan kaji goma sha biyu da sallah ba ai takwas suna isa kudin subsidy ne sai ka janye na wajibin takwas ne ko ba fa yana koya muku mugunta ba ne khairukum khairukum li ahlihi wa ana wa ana khairukum li ahli Allah subhanahu wa ya ce mafi alkhairi a cikin ku shine wanda ya fi kyautata ma iyalansa ni ko ni na fi kyautata ma iyalaina da ka ku kyautata mu amma dai mata ku zanto cikin ne cikin gargadi ku gane shi namiji mata ku rike wannan namiji shine halittar da in ya so ya zalunci a gidan aure sai dai a kiyama hakin ke fita amma a duniya duk rashin gaskiyansa wallahi sai dai a kalle shi kiri da mutu a wani abu ya shaki ya wuce ba yanda kika iya ko yar wace ce ki to dan haka idan rai ya baci sai a shigo in shine ke faɗa kar yana yi kina maidawa wannan ma shi yafi tsanani a ce mace ce ke maida magana dan ba a cika samu dama zan ko a samu mace da ke da ƙarfin halin da ita ce ta gaya ma miji magana tana ta galgale ma sai dai ko idan dama ba ta da tarbiyya dan duk laifin da ɗa namiji zai miki ba wannan ne hanyar da ya dace ki warware matsalar ki da shi ba duk girman laifin nan ba wannan ne ya dace to saboda haka idan namiji ke yi sai ki shiru in ya gama kina da hanyoyin fahimtar da shi da yawa kina iya yi masa bayani a wani lokacin ki ce ni ko baban wani an kai fushi na karrasa ina hankalinka kai yanzu kamar na ne maka abu kaza sai ki shigo da ruwan sanyi ki yarda shi sai ki ji ya fara to ai ke ne kin kasa gane ogo dai kin ci riba haka ne ko wani abun ma ba magana za ki yi ba abinci ɗaya ke so sai ki mai kala uku amma yana ci kina sabin ɗin shi kina kwalla wannan kwallon fitina ne wallahi in dai yana son ki ba zai taɓa sukuni ba sai ya ji mai dalilin kwallon kuma kafin a gama wani abu ne ya miki bukatun ki amma kin taho da ƙarfi da musiba ina ka taba ka ba haka a zauna lafiya Allah ya taimake mu kuma ya ba mu ikon gyarawa dan haka gaba ta shida dai in rai ya baci wani na fada to dan uwansa ya shiru wannan yana kawo nagarta a zamantan a alaka ta auratayya gaba ta bakwai shine yi ma juna uzuri yayin kuskure dan dukkanin dan adam masu kuskure mafiya alkhairin masu kuskure kuwa su ne waɗanda suke masu tuba to babu wanda ba zai kuskure ba kuskure kowa zai iya yin sa idan an samu kuskure daga ɗaya cikin ma'aurata bai zan ko dan uwansa yana iya yi masa uzuri ta yanda ma wannan uzurin naka na waje ba zai gane an samu kuskuren ba idan kana ma dan adam uzuri wallahi zai kaunace ka dan adam zai kaunace ka in kana masa uzuri kamar ni yanzu akwai wani yana nan har yau in ma Allah ya sa ya ji wannan magana don Allah ina neman sa ya zanto mun haɗu ko ta social media ne ya min magana a Kaduna yake lokacin ina sana'a in sai kaya daga nan Zariya, kun san Zariya madina ce ko yawwa in sai kaya daga nan in sai da a kaduna na yi wannan sana'a to daga ciki na kan ɗinka ga malam sadiq nan bi ya sani na kan ɗinka kaya a abu to da teloli suka tashi sai suka yi mun irin halin akwai wanda ya sai kaya a wurina kayan angwancinsa aka rangada masa ɗinki wallahi tun ana saura wata biyu nake ga ya bani kuɗin da aka yi ɗinkin da tele ya tashi kawai na neme shi na rasa ya cinye kuɗin kuma bai gama ɗinkin ba to ni ba ma wannan bai ban kayan saboda shi ya kawo yajin shi da ni ne na siya sai sai wasu mata har aka zo ɗaura auren bawan Allah nan za a tafi ɗaura auren shi wallahi ba kayan angwancin tashin hankali muna haɗuwa da shi wallahi shi ya fara bani haƙuri ya lallashe ni wallahi shi ya fara ban haƙuri ya lallashe ni yace mu malam karfaka ta da hankalinka wallahi ba zan bakin cikin wannan kaza kaza yace ga manganu masu kwantar da hankali to har gobe in na tuna abin girman wannan bawan Allah na san na ji shi a shekaru amma da yake ganin girman sa gaskiya ne na ga ya girme ni ba ma'ana ne nake nufi shine idan kana ma dan adam uzuri ba zai taba manta alkhairanka ba sai dai idan butulu ne dama wannan kuma daban to dan haka uzuri a ma'aurata shi yafi muhimmanci fiye da wani wanda ba su ba samar da uzuri wa juna ya zanto ana la'akari ana la'akari da wannan sai abu na takwas a kan gurguje shine kyautata saurare da magana miji na magana kina zanna wayarki yana magana kina wasa da yaro ba zai taɓa ɗauka abin da kike kina girmama shi ba haka ita ba an ta zo ko ban kaura za ta yi maka kai shiru ka saurare ta ta gama farin duk ban kaurar da kake ga za ta yi sai ka duka tsince ta kana gyara mata to ba ki ganin an yi abu kaza zai fi kaza yana da kyau gaskiya mazaje a wannan gaban da yawa ba sa ba matansu lokaci balle ta saurare su wannan kuma har ga Allah kuskure da yaro da mace karka kuskura baka da lokacinsu karka kuskura baka da lokacin su in dai kana so su abin da ya kamata ka rinka jin su in ma wani lokaci wasa za su shiga cikin su yi wasa Allah sallallahu alaihi yana yin wannan ya aba umayr ma fa'ala an-nughay wadannan hadisan ai da wannan babin za su shigo zai wasa da yara suna harbi yace ku yi harbi wane ni ina cikin su wane za mu yi harbi suka ce ba za mu yi harbi ba sai dai in ya za ka shiga cikin su yace to ina tare da ku kowa ya harbi kaga wannan yana sa in baka bari mace ta bude ma zuciyarka ba za ka sha wahala suna da rauni amma fa suna da mugunta in suka so mugunta duk girman ka wallahi mace za ta zuba ka da ƙasa kuma ka faɗi ke wallahi ka faɗi sai dan Allah so ya daga ka to ana buƙatan jin koken wasu matan ba damuwarsu ne su ɗaura a tamfa mai tsada su hau mota mai tsada su zauna a babban gida eh kowa ran shi na so amma wallahi akwai matan da ba wannan ke tsole musu ido ba kamar a ce yau su nuna ma duniya suna da miji wanda ya damu da su kuma yana nuna kulawarsa gare su wannan abin yana janyo aure ya nagarta kwarai da gaske samun lokacin mata a saurare su kuma a ji me suke cewa sannan su ma dole su zamto suna sauraron mazajen kuma suna biyayya ga abin da mazajensu suka faɗa musu kuma a haɗa da wancan na baya ko da mijinki ya faɗa miki abin da ba shi ranki ke so ba ki sauka a ra'ayinki ki bina shi wai sai ka ji mace na ce maka ni da kawaye na ya zai raba ni da wance ai kun buga kun ga wancan gaban na sirri da muka wuto akwai wanda na sani ma'aikaci ne ya zo min ya ce malam jikina ya mutu na ce me ya faru ce ofis ɗinmu akwai ina da abokan aiki mata su uku ɗaya ta samu miji ta aure muna ta murna ya ce ba a wuce wata ɗaya ba sai gashi ta dawo aiki kuma shi ya san aka cewa ta bar garin gaba ɗaya shi ne ka fara yin wannan ba kamar da za ka je ka tambaye ta bane me ya faru tun da dama ba alaƙa da ita ke nan ba aiki ya haɗa ku ya ce yana zaune kawai da ta fita su uku ne sai sauran biyu suka kalli juna suka tafa suka shewa sai ce musu lafiya suka ce haba ta mai da muyan iska ne mu ne lami ta zama ita ta shiga gidan miji ai wallahi ko dai ta jira mu shiga tun da mun bi ta shekaru ko kuma kowa sai dai dawo nan ya zauna suka ce mu muka ziga ta ta so auren ta zo mu zauna ta su suka ziga ta ta so auren mata yana so da Allah ku fahimci wani abu duk yadda mijin yake kike raina mishi irin ta irin shi wata ke nema da kuɗi wallahi wallahi a irin wannan lokacin da muke ciki mijinki da kike ganin nan kika raina mishi keken raka gola yake hawa ya yi kirare zai ciyar da ke in ce dai karshe abin raini na za a kalla kenan kila ce na rashi ko to na rantse da Allah yanzu mata har wani yayi suke suna ce mai flushing shine ki auro namiji talaka ki jika shi da kuɗi ki upgrading din shi matsayi ku ci gaba da rayuwa ta duk suna yi to kafa koma annisa'u qawwamuna 'ala rijal suna yi suna yi ni har inda wasu su suke wallahi na sani wallahi na sani suna yin wannan to in kin ga mijinkin nan shine tumitin ki rage abin ki gam in zai fita ki ce in Allah ya baka ka kawo in babu ka yi hakuri za mu iya hakuri da yunwa ba za mu yi hakuri da azabar Allah ba mun ci haramu kuma na rantse da Allah ko Allah bai baku arziki ba karshe sai kin ga ƴaƴanki Allah ya azurta su kun huta a kansu ba lallai ne Allah ya bani dukiya ba ko kai ya baka yana iya ba ƴaƴanka su huta kai nema dukiya a baka ɗa na gari mana ai kana kana kan kana da rayuwa ta biyu ko addikru lil insani ba'da al maut umru thani duk mutumin da ya mutu ambatan da ya bari ita ce rayuwarsa ta biyu Allah ya duka mala awal albani da rahama ba ga rayuwarsa ta biyu ba duk muna gani wannan ba ta goma shin rayuwarsa ta biyu bane muke amfana muna kyautata mu Allah da koyon da muke zaune a nan fasakan Allah ke bashi lada a kabari dan Allah da dukiya da wannan wanda ya fi wani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk dan adam in ya mutu ya bar duniya komai na ya tsaya in dan banda abu a cikin aboko akwai da nagari da zai ma addu'a ko ba ko za ka samu da nagari kana cin haram kina raina mijinki kina ma Allah mutunci kina saban Allah ke ne gidan boka ba sallah akan lokaci ba qiyamul layl babu salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmi abu na tara shine nisantan yawan raki da korafi duka waɗannan ana yi maza na yi wani namijin ana kawo mai ki aka adire ce dan wannan yana sha sai tofar da ruwa wai ku me yasa ba ku da hankali ne yanzu siga ba ki yasa siga a cikin shayi ba a wahala gafar ta malam kai hakuri man ka man ce mai ƴaƴanka wanka da safe da za su makaranta ita ta dafa maka abinci sai da ruwan wankan ka ya taru ta ce maka na kai ruwan ta ɗauko ma towel ta zaɓin maka riga ta shiga hayaƙi ka aure ta fawukan ta shar ga ina ya fara tattarewa duk fa hidiman ka ne wannan to ka yi hakuri kar ka zama mai yawan raki to haka wata mace in ta fara ma korafi akan zanin anko kadai wata sai ta nemi auren ta ya mutu ni fa wance ta ce mun babban kawa ya za a ce aurenta yanzu ni ba a ce kullum ba zan je gidan nan ba shi kuma ya san gidan da zaki akwai munafukai masu neman kashe miki aure shi yasa ya hana ki na biyu bai shirya ba bai yi albashi ba ko ya yi albashi mahaifinsa bai da lafiya ya baka kuɗin magani ba ke kaɗai ce nauyinsa a kansa bai so ki tafi a bisa tozarci akwai wani bawan Allah da sai da ya saki matarsa ta ce ita a jama'a za ta tafi ya ce ki yi haƙuri wallahi sai ta tafi kowa zai je biki ba ita sai dai a fasa auren ta bashi kayan take tafiyan ta ya ce mun ya ce mana malam nura ya san wannan magana kai ka san ranar ya ce ba ba ba zuwan ne ban so ta yi ba ya ce in za ka adamawa karanci malam ni a mutunce in nemi dubu talatin da zan ba ta shine girma saboda ban so ta je a ce wata za ta biya mata kuɗin mota biki za su je ban so ta je gidan nan ko mun kankanta abu a ce ni ban ba da nawa gudunmuwa ba ya fi sauƙi ta jira in samu kuɗi ni da ita mutum cikin mutunci sai da ta tsinka igiyan auren ta ɗaya kafin ta dada da adama kaga wannan kuskure ne ga mace yawan raki ki ta korafi akwai matar da na sani compound ne suke zaune gidansu two two bedrooms ne sauran da Allah ya musu rufin asiri ita mijinta ɗan uwansa ne ya kama yake biyan masa haya ba ma shi ke iya biyan kuɗin ba ɗan uwansa ke biyan masa yana ƙoƙarin sama mai aikin da shi ma zai tsaya da kafan shi wallahi saboda sauran matan nan suna da motoci da ta'addabe shi da fitina shi fa bai da ko mashin amma ita sai da ya tsayan mata mota ka ji mayya ina amfanin irin wannan to irin wannan rashin nagartan aure tun a farko shi ke jawo shi ku rinka sanar da 'ya'yanku su zama nagari Allah ne gatansu a nuna ma mace Allah ne gatanka ba mijinta ba gana na hafsa nan Allah subhanahu ta'ala ya kishinta ya ce a maida ta ɗakinta Allah ya kishinta da kansa zalika bi anna Allah maula alladhina amanu to a dasa ma ƴaƴa wannan tunanin abu na goma suna da yawa guda goma sha takwas ne amma yana kai dan malam askar na kusa zan takaita minti hamsin ne amma dai ban so in cinye awa ɗayan gaba ɗaya abu na gaba shi ne kula da haƙƙin abokin zamantakewa fiye da waninsa a wannan babin kamar mu maza mun fi mata kuskure a cikinsa wani lokaci da aka ga mun bar matanmu cikin rashi da wahala amma muna ta wasu hidima a waje kuma alhalin su wajibi ne mai hidimarsu inda za mu ɗauko mace mu ajiye ta to lallai hidimarta wanda ya shafe ta ya kamata mu sani yana da priority a ajin farko ne hatta iyaye da 'ya'ya ba hatta iyaye da 'ya'ya akwai inda mace ke rinjayen sa haƙi su in ba su da shi dole kai musu amma ita mace ko tana da shi haƙinta ne dole kai mata sai dai in ta tausaya maka kuma muna fatan ku zama masu tausayin domin mahaifiyarku na na Khadija abin da ta yi kenan da aka kuma ba mu fatan ku zama marasa tausayi muna fatan ku kowa tausayawa to amma kula da haƙƙin juna wata kuma sai ka ga wallahi ita da ce kwalliya ta in biki ya taso har yara na ganewa da miji in ka ga mace ta tashi tana abinci mai kyau tana gyara gida yayar ce ko kawarta za ta zo amma kai yadda ka san an ɗaura ragon layya a gidan fata-fata ka za ta bar gidan da datti to wannan rashin kula ne da me da dan uwa a babin zamantakewa kuma wannan yana hana nagarta saboda idan namiji bai zauna a gida ya haje conducive wanda yake atmosphere wanda zai zauna ji dadin sa ba dole sai ya tunanin inda zai zauna ya ji dadi ki sani ko kar ki sani haka ita ma mace idan tana jin gida kaman kurkuku da takura alhalin akwai daman yi to dole za a rinka harba tunanin ta yana zuwa wani to da haka dai yana daga cikin haƙoƙin kula da haƙƙin juna fiye da asalin wato abin da ya shafi wanda ba shi ba abu na sha ɗaya shi ne nisantan yawan zargi da kuma warware abin da ɗan uwan ɗaya ke ginawa a cikin ma'aurata zargin nan kam yau ai ya zama abin da ya zama ta kira ka a waya ta ji a rufe ya kamata ka dawo takwas ka kai tara da rai kana shigowa ka ga irin ta ko ni to wai me zai hana mutum ma dawowa gidan shi har dare irin wannan kuma a kira mutum wai wayan shi a rufe ta fa manta kila kana can kana rikicin bashi ne da wani ma ba samu wurin caji an baka notice din gidan haya ka kane wa kudin haya amma ta dinga korafi kenan wani abokin mu ya zo ya kalle ni malam dole ya san labarin nan ya ce min tsakani da Allah a iya zaman mu da kai kusan shekara ashirin dan Allah ne kama da munafiki na ce mai a'a malam ya za a kana mahaddacin Kur'ani na san da Kur'ani a kirjinka zan fata a ce ma munafi a cikin mu ma shi ce ma ke mai kogoran zinari dan in ya karanta qur'ani wallahi dole kana Allah ya bashi qur'ani yace to wallahi saboda password din waya yau ni mata ta ke ce mu munafi a ce malam gumi ma tun ba waya to balle yanzu wallahi ta ce mishi ai wallahi duk duniya in ba munafiki ba ba wanda zai sa ma wayar shi password to ashe ko in haka ne inna kullun fiha dan mu ba wallahi wai mu da faso ba ma ki sani yar uwa ba wai dan neman aure ko alaka da wata mace ke sa a sa waya faso ba kamar ni yanzu daga cikin dalilai na a dan uwan mu akwai da suke ga mu sirrin su wanda ko ƴaƴan su ba su faɗa mu da bakin su ba za su iya faɗa mu ba sai dai su yi message su turo mu to kuma dole ki san kowa na da iyakan shi ke matar aure ce ba za ki shiga haƙƙin iyaye ba su iyaye ne ba za su shigo haƙƙin mata su danne ta yana da ƙanni yana da yayi yana da awa shi ne da awa likita ne ba abinda ka ga mara lafiya ba zai iya koyewa ba dole nuna ma likita dole ya faɗa mishi to dille da awa ko a islamiyya ke koyarwa yana da irin wannan matsala ana faɗa mishi maganar da shi kanshi in ya faɗa ma wani ya ci amana to balle ke mai dan karan surutu yanzu da zaki screenshot ki tura wayarki kuma ki tuya magana to saboda haka a daina zargi so da yawan zargi da dan adam ke yi a babun auratayya zai dawo da alkhairi ko balle ne da gaskiya ba wannan ya shafi mazan mu ya shafi matan mu mala ai na samu asharatun kamila prof eh so ina ganin dai gaskiya a takaicen ƙara biyu sai in tsaya na farko shine girmamawa da mutunta iyayen miji wannan daga namiji haka nan daga mace yana daga cikin matsalolin da muke samu wasu mazan ba su girmama iyayen matansu kuma duk da ka auri mace ya kamata ka ji maranka yanzu iyayenka maza biyu ne mata biyu eh su ma iyayenka ne iyayenka ne na sani kuma na san zai ji ni kuma zai gane da shi nake wallahi na san mutumin da muna tare da shi Allah ya mai wata buɗi kuma yana cikin bukata dubu hamsin ya samu ya ce mu zo mu je na ce na za mu ce zo mu je ka gani muna zuwa dubu hamsin ɗin ko sile biyar bai cire ba ya ɗauka ya ba rikin shi mahaifin matansa sai da muka fito ya ce makaranta fa na kawo ka ya ce a to wannan karatun ka sai an yi fashin baki me ya faru ya ce za ka yi mamaki na ce kwarai kuwa don na san kana cikin bukata sai ce to kaga mahaifin matata ne ce ya ce a duniya ina ganiyar talauci nake neman yansa bai taɓa bambanta ni da ita ba shi ne mutum na farko da ya ɗauki dubu ɗari cur ya bani kyautansu tun ina neman yansa kan aure ta ya ce mota ya ɗauki makullinta direct belgium ya bani kyauta tun kan aure ta yansa to duk da yanzu ba ya shiga rashi ba ne amma rashin ya ɗan sauka ni ina so in nuna masa godiya ne ga wancan kyautatawar nashi dan Allah dan Allah wannan wai ba zai so haka ba kowa zai so wannan to mu girmama iyayensu su ma su mutunta namu iyayen su ɗauki namu iyayen nasu iyayen waɗannan mayagun baƙaƙen maganar uwar miji waye da sauransu kin cuci kanki ne tun da har ta haifi wanda ya ɗauki nauyin rayuwanki ta gama miki gata in kin san mutunci in kin san mutunci ko sai ki mutunta ta kuma mata ma ba su da waye wasu idan kika kama uwar miji kin gama da miji ba wallahi duk kusan karfin miji yana shakkan fushin mahaifiyarsa da wuya kaga namijin da bai tsoron fushi har mahaifi kakan iya ɗaukan barazana amma idan uwa ce kakan rasa sukuni to ke baki da dabarar ki mata dan wannan menene fatan dankalin turawa da wake da ganye mai ɗan saurin narkewa ɗin nan a wata so biyu so ɗaya me za ki rasa me za ki jira shi abin da bai wuce ɗan dubu ɗaya ɗari biyar dubu ɗaya da kaza kin kin siyan ma kanki mutunci ga lada ga la'ada ki gasa mai aya za ce a'a ka gani fa ban san walakanci irin yaran zamani yarinya mai mutunci ana biki a gidan nan tun bakon safe ta shigo ga kwano can ba ta daɗe da ije kaga ban so ka sa a zage ni a garin nan a hirɗinka wallahi na san mutumin da profeso ne dan uwan kamala a matsayin boko wallahi mahaifiyarsa ta ce idan yema matarsa kishiya Allah ya isa tsakaninsa da shi wallahi sai da ta mutu ya ƙara aure ni yar uwa ta ce matar da na kalla da kyau nace okay to wannan labarin ba zan ba da shi ga mata ba dan akai mana wannan daurin ta lalla ba za ka fita ba kyautata wanne ya fi inda ya dace to amma kuma shi ma da gaske abin matan na kyautata mishi ne saboda da Allah ya bashi duniya ita ta rinka zakulo ɗan uwansa da suke kauye ta ce wance fa ƴar uwarka ce ya ce a'a ta ce wallahi ƴar uwarka ce kuma kai mata albashi dubu uku dubu biyar dubu uku dubu biyar kowanne da ƴan balafinsa da an yi albashi ta dinga jawo ƴan uwan shi jikinsa wata koyar da ka san kura ma da dabaibaye mijin za ta yi ta cinye komai habawa mata ba su gane matsalar kankama miji su hana alkhairi sai ya mutu kina ganin kin saba da shi yanzu nan kanin shi zai zo ya danna gadon gaba ɗaya bayan da kika iya ya sa ƙarfin bala'i foundation ɗinmu na marayu da muke da shi mun ga wannan cases ɗin cases ne kata kata ga yaro maraya ɗan gata mai dukiya amma kuma an danna hajjin uwar kuma ta muna nama yan dangin yanzu su kuma sun samu dama sun fita ƙarfi a shari'ance sai da suka ga dama da ita to da kin kyautata musu da ba wannan lissafin za a yi yanzu abu na ƙarshen kwa musulmi daga cikin abin da ke kyautata nagarta gaskiyar magana shine kula da abin da shafi haƙƙin shimfiɗa a yayin aure ana samun cutarwa daga maza ana samun cutarwa daga mata akan samu namiji wata da watanni baya ina kake na tafi nema suwa kake neman nan suna neman abin da yafi wanda kai kaje neman musu in an samu abin da aka samu a waiwayin su wani zai fita tun safe ya dawo kuma yana can da kali da mazaje kuma ya san la Allah iyalinsa tana da sha'awa tana da bukatarsa wannan sunan shi zalunci tsakani da Allah yana daga cikin abin da ya kamata namiji ya tsare saboda ko me za ka aje ma mace baka gamsar da ita a wannan ba wallahi tana cikin matsala abu na biyu mata na da wannan matsala wata mace namijin ma shi ke sa su je su nemo wasu mata a waje kazanta rashin iya tarairayen namiji rashin kwantar mai da hankali rashin haƙuri rashin juriya ya buƙace ta taƙi bashi kanta tana ta hayaniya you can never cheat nature and go free duk wanda kaga Allah ya samu wannan sha'awar ki lallaba shi a kauke lafiya in kin ji bakiya baki ce karo wata ba matsala ba shikenan ba ba matsala bane ya bi miki da zai kwaso miki HIV yazo ya je miki a gida kuma kiran a kirkice abu ya fallasa a gari a rasa wanda zai aure ki to saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kokari mu kiyaye ko mu bashi kula malam awa ɗaya daidai yanzu da minti ɗaya ina ga ai mun hakuri in takaita ana karama kalla abinda na faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah wanda ke sarki ya yafe mana wanda suka hada wannan haduwa sanadiyya musamman dan uwa Dr. Kabir Asgar Allah ta'ala ya kara maka albarka ya yi maka jagora cikin ayyukanka baki daya Prof muna fata Allah ya sanya mu wannan aure albarka Allah ya bada zuriya ta gari Allah ta'ala ya sa ci gara da aka yi duk wani alkhairi Allah ya saukar da shi a cikin wannan aure wanda yake fitina ne Allah ta'ala ya nisanta shi ya Allah muna roƙon ka ji kan malamin mu Sheikh Awal Adam Albaniya Allah Allah ka kyautata makwancin sa Allah ka yafe masa Allah ka ba mu guzuruncin musu na alkhairi fitintinu da matsalolin da muke ciki a kasan nan ya Allah ba wanda ya iya sai kai Allah ka iya mana idan zunuban mu suka ja mana ya Allah kai ne ne karɓar tuba mun tuba mun dawo gare ka Allah ka yafe mana idan kuma jarabawa ce ya Allah ka sauƙaƙe mana wannan jarabawa ina cikin magana na gaba da ta samin ya shigo samin abubakar da ita shi kakan buya yake yi amma dai muna bara ko muna fata alkhairi da su mala aliyu dan labaran Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi wa asiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya shekana
ba tare da kawai dawa musamman saboda marasa jira su ko za mu ba gaban zama ɗan mintoci kaɗan su ba lokacin bakin sa da yawan kuma mutu mu godiya daga shi a halayya da wani shi a yi zama shi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعalaikum assalam farko godiya za ta bata ga Allah maɗaukakin sarki da ya tabbatar da kasantuwar wani al'amari bayan an ɗauki kwanaki ana sanarwa kuma ya baiwa shi malam iko da samun damar halartar wannan wuri mai albarka wannan cibiya ta darul hadisi salafiya zaria muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin wannan zama da muka yi da zama sanadiyar gyaruwar aurace aurace da yawa a babi ne mai faɗi mai girma mai yalwa shi yasa tun farko na so dakta kare ba ni ba damar ma in yi taliki dan yana iya in taliki za a yi ya ma fi muhadar yau to saboda matsala ce mai faɗi abinda zan ce wa mata shine yau mun sauke nauyi mun ga yato malam ya faɗa mana mu mazan ga mazan ga ku an faɗa mana don kullum ana waɗannan irin maganganu mata sai su ce to ba a gaya wa maza to yau gashi an tsara mu an mana karatu Allah ya sa kuma a ga ƙwaryar ta canza daga inda take ta zama ta zuma ba ta maɗaci ba. Allah maɗaukakin sarki ya saka mana da alheri ‘yan uwa da suka zo daga wurare daban-daban Allah mai da kowa gidansa lafiya shi ma malam da abokan tafiyar su Allah ya saka musu da alheri Allah mai shi su gida lafiya abinda Allah maɗaukakin sarki ke ba masu irin wannan aiki na alheri da ya fiye su rubai Allah ya ba su shi. Allah ya saka musu alheri. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana irin ta yau rana mai albarka mai cike da tarihi muna fatan Allah ya samu albarka a wannan zama duk abubuwan da malam ya faɗa a wannan zama Allah ya tsaya amfani mu duniya da lahira malam lalle kamar yadda malam ya hannu ko ya faɗa cewa duk an tsaro an mana faɗa a to abubuwan da yake duk da cewa gashi ma za mu aurar ba mu san su ba yanzu muka karu da su a cikin rayuwar aure abu ne mai fa'idar gaske da kuma muna godiya kwarai da gaske a wannan mun gode ma kwarai kwarai da gaske duk da cewa mun baka notice a takaitaccen lokaci na ga mun da imanin da wannan wa'azi duka duka ba wasu makofi da suka wuce ba domin sun hada da shugul da yawa amma duk da haka ya an samu a kan cewa zai zo saboda ganin muhimmancin wannan al'amari to ma da mun gode kwarai da gaske babu abin da za mu yi ma ya ne wuce mu yi ma addu'a Allah ya saka ma da alkhairi kamar yadda Allah ya harta dokokin ma nan Allah ya hada dokokin ma gidan aljanna wannan kuma aure da muka sa a gaba Allah ya sa mana albarka a ciki. Zan tsaye wani ɗan tsokaci a kan hujjiya sai da wani tsohon profesor ke tambaya ta wai yaushe na aure da har zan aurar da ya. Wani ma shekaran jiya wani shi ma tsohon profesor ne. Wai wannan yarinyar ko ya tashi ko ko ya rubucin Dora, al'amarin wai ana mamaki ina profesor ɗan boko ba profesor addini ba profesor ɗan boko. Wai zan aurar da yarinyar da gama sakandare. to ni professor ne a buku amma kuma ni a ji ya ji tasiri a kai na bai da yi da buku to daga ya ta ta kai shekara sha tara ta samu mijin aure Allah ya kawo alhamdulillah ta samu mijin na gari wanda da Idrisa da sun ci ba ta yawa ba ta gama digiri ne ma wata ta haife ta tana da wani shugaban na aure ta duk karatun da ta yi a rayuwarta ba gida ɗaki na ta yi bayan NCE na yi digiri ta yi masa duka ɗaki na kuma ga dalilin da zan ce saboda wani yanzu na zama professor ya sa ba zan aure da ita ba ta gama digiri wani ma a ce a ta gama master zai ban ganda a zama na karatun ba iyaka shi ne ta samu miji na gari mutumin kirki yana da addini kuma ya zai iya ɗaukan ɗawainiyar iyali da zai yi fatan Allah wani kuma ya sama a yau amsa albarka haka ina kira ga iyaye masu cewa ya ta gama digiri kwanaki na ji a rediyo wani kes ne a jigawa ya mata ne guda bisa cikin mahaifin su kotu mahaifin su ya ce ba za su yi aure ba sai sun gama digiri suka gama digiri suka kawo mazaje ya ce ba za su yi aure ba sai sun yi masters shi ne suka kashe kotu alƙali suka ɗaura masa aure da mazajen to kuma ku je ku sulhu da mahaifin to wannan gaskiya kuskure ne babba kada mu ce saboda mun yi karatun boko aji addinin mu a gefe guda kada kuma mu biye ma rayuwar turawa da suke cewa wai yarinya ya shekara sha takwas sha shida sha bakwai ba ta isa aure ba amma kuma za a ji a cikin turawa ta yaga yarinya ya shekara goma sha biyar ai mata ciki.
wanda ya aurar da wuri prof ai ya fi hutawa da wuri a kwarai da gaske da hadisi haka kuma masu nan yana cewa duk mutumin da Allah ya bashi ƴaƴa mata guda uku har aka zo kan guda ɗaya yin tarbiyya ya aure ba zai bai katanga wurin shiga aljanna a katanga daga shiga wuta sai Allah ya tabbake ka ya baka iya ta kai shekara sha shida sha bakwai na tsakiya da hankali Allah ya riga ya ba ka opportunity ba abin da ya rigima shine utilization sai ka ce a ba za ka yi ba sai ta gama jami'a daga nan kuma da yi tsanana a shi mana rubani Allah ya dafa ta mai wata wani muna karatu ba mu labarin wani abu da ya faru ce jiya cikin dare aka buga waya daga Kaduna miji da mata ne suna rikici rikici kaman ta aka kira shi a waya ya ce ta kuwa ta yi aure a nan Kaduna wani ma'aikacin nan fiti ya ce zai aure ta hajjama kusan da yace zai nema mata university a nan su zuwa state university sai uban ya ce ɗai ba ta state university ba sai dai ke fadila gaji nema mata jami'a a sokoto shi kuma mijin ya ce shi in da za ta aure ne a kusan su zuwa shi ya fasa yarinya ta tafi ba aure ta kusan wata bakwai sashi tana kusan gida wata na sa gida sun da ciki wata bakwai ta ce daga yau kuma ba ta ƙara sa hijabi ba ta zo ma mahaifinta da kazar university gida shi ne ake rikici tsakanin uwa da uba na kara laifin kare laifin ki ne kina a kira mana mana ga zai su na kwarnata daga kawo Allah kiwo ka mana sun gode kwarai da gaske Allah ya saka da kai da Allah mai da kai gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.